الحمد لله منزل القرآن على خير الأنام أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله لنا وقفة في هذا اليوم مع صورة العنكبوت الصورة التاسعة والعشرون في ترتيب المصحف الشريف وآياتها تسع وستون آية وهي صورة مكية وموضوعها العقيدة في أصولها الكبرى الوحدانية والرسالة والبعث والجزاء ومحور الصورة الكريمة يدور حول الإيمان والسنة الابتلاء في هذه الحياة الدنيا لأن المسلمين كانوا في مكة في أقصى عنواء المحنة والشدة ولهذا جاء الحديث عن موضوع الفتنة والابتلاء في هذه الصورة ولهذا جاء الحديث عن موضوع الفتنة والابتلاء في هذه الصورة مطولا ومفصلا وبوجه خاص عند ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام وسميت بسورة العنكبوت لأن الله ضرب بالعنكبوت فيها مثلا للأسنام المنحوتة والآلهة المزعومة قال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون أي مثل الذين اتخذوا من دون الله أسناما يعبدونها في اعتمادهم عليها ورجائهم نفعا منها كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتا لا يغني عنها في حر ولا برد ولا مطر ولا أذى عباد الله وتبتدئ الصورة بهذا البدء السريح ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أي أيظن الناس أن يتركوا من غير افتتان لمجرد قولهم باللسان آمنا بل لا بد من امتحانهم ليتميز الصادق من المنافق ولقد اختبرنا وامتحنا من سبقهم بأنواع التكاليف والمسائب والمحن فليميزن الله بين الصادق في دعوى الإيمان وبين الكاذب فيه وتمضي الصورة تتحدث عن فريق من الناس يحسبون الإيمان كلمة, كلمة يقال باللسان أو كلمة تقال باللسان فإذا نزلت بهم المحنة والشدة انتكسوا إلى جحيم الضلال ووقعوا في معصية الله وارتدوا عن الإسلام تخلصا من عذاب الدنيا كأن عذاب الآخرة أهون من عذاب الدنيا قال الله سبحانه وتعالى فيها ومن الناس من يقول آمنا بالله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين كما بينت الصورة أن الله أمر ببر الولد لوالديه والإحسان إليهما غاية الإحسان لأنهما سبب وجوده ولهما عليه غاية الفضل والإحسان الوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وتمضي الصورة تتحدث عن محنة الأنبياء وما لاقوه من شدائد وأحوال في سبيل تبليغ رسالة الله بدءا بقصة نوح عليه السلام ثم إبراهيم عليه السلام ثم لوط عليه السلام ثم شعيب عليه السلام وتتحدث عن بعض الأمم وبعض الطغاة المتجبرين كعاد وثمود وقارون وفرعون وهامان وغيرهم وتذكر ما حل بهم من الهلاك والدمار فكلا أخذنا بذنبه أي فكل من هؤلاء المجرمين أهلكناه بسبب ذنبه وآقبناه بجنايته فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا أي ريحا عاصفة مدمرة فيها ومنهم من أخذته السيحة أي ومنهم من أخذته سيحة العذاب مع الرجفة كصمود ومنهم من خسفنا به الأرض أي خسفنا به وبأملاكه الأرض حتى غاب فيها كقارون وأصحابه ومنهم من أغرقنا أي أهلكنا بالغرق كقوم نوح وفرعون وجنده وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أيها المسلمون وفي قصص الأنبياء دروس من المحن والابتلاء في ضخامة الزهد والضالة الحصيلة فهذا نوح عليه السلام مكث في قومه تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الإيمان فما آمن معه إلا قليل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وهذا أبو الأنبياء إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يحاول هداية قومه بكل وسيلة ويجادلهم بالحجة والبرهان فما تكون النتيجة إلا, إلا العلو والطغيان فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وفي قصة لوط عليه السلام يظهر التبجج بالرذيلة دون خجل أو حياء ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتوا بعذاب الله إن كنت من إن كنت من الصادقين وهي الفعلة الشنيعة القبيحة وهي اللواط أعاذنا الله وأجارنا منها وذلك منتهى القذارة والخسة قال المفسرون لم يقدم أحد قبلهم عليها اشمئزازا منها في طباعهم لإفراط قبهها حتى قدوم قوم لوط فآقبهم الله أسوأ العقاب كما أسلفنا وتمضي الصورة ويأتي فيها أمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة القرآن وترداده لأن فيه محاسن الآداب ومكارم الأخلاق وأن يداوم على إقامة الصلاة بأركانها وشروطها وخشوعها فإنها عماد الدين فإن الصلاة إذا جمعت هذه الأوساط نحت صاحبها عن الفحشاء والمنكر أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون عباد الله هذا بعض ما استطعنا أن نوضحه من معاني بعض آيات سورة العنكبوت أسأل الله أن ينفعنا بها وبهدي كتابه الكريم وسنة خاتم المرسلين وبما نقول ونسمع إنه سميع قريب بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متى وقبائل تكتوكان ذات ميد هنكليني a cikin ɗaya daga cikin surorin alƙur'ani mai girma ita ce suratul ankabut lallai za mu ɗan yi shawagi za mu ɗan yi ninkaya a cikin wannan sura mai albarka domin fito ƙoƙarin fito da wasu daga cikin fa'idodi da Allah maɗaukakin sarki ajiye a cikin wannan sura don surorin alƙur'ani uwa gaba ɗayansu daga farko zuwa ƙarshe babu wata sura da mutum zai shiga ciki ya fito haka kawai kamar yadda ka san idan aka sa mutum a cikin ruwa babu yadda za a ya fito kamas sai ka samu ɗagon ruwa na fita daga jikinsa to haka surorin alkur'ani suke yan uwa matukar ka shiga ciki matukar kana da idan kallo to zaka hango abubuwa da dama idan ka ƙara komawa karo na biyu zaka fito da abin da baka fito da shi ba a karo na farko idan ka koma karo na uku zaka ɗauko abin da baka ɗauko ba a karo na biyu haka ayoyin alkur'ani da surorin suke wannan ɗaya ne daga cikin al'ada ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakan ɗauki sura daga cikin surorin alƙur'ani ya yi hutuba da sura na juma'a kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim wata sahabiya mai suna ummu hisham bintul harif take cewa ma akhadtu surati qaf wal qur'anil majid illa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ce ban iya haddace na rike suratu kafo wal qur'anil majid ta ce sai a bakin manzon Allah sallallahu alaihi hudu ba da ita saboda yawan memeta ta ya karanta wannan juma'ar wata juma'ar ma ya memeta wata juma'ar ya memeta har wannan sahabiya ta samu ta haddace shi sa ɗaya daga cikin usulubi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ɗauki wata sura sukutum da guda a karanta ta a yi wa mutane wa'azi da ita a lokacin da ake sallar juma'a Allah madaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka lallai wannan sura ta al'ankabut ita ce sura ta ashirin da takwas idan ka ɗauko jerin surorin al'ur'ani daga sama sannan tana da ayoyi sittin da tara tana da ayoyi sittin da tara kuma sura ce da aka saukar da ita a makka ma'ana sura ce ‘yar makka lallai ‘yan uwa mu sani cewa wannan sura babban abin da tafi mai da hankali a kansa tafi jan hankali a kansa shine kafa aƙida ta Allah maɗaukakin sarki ɗaya ne da abota ta masa ba tare da haɗa shi da kowa ba shine mafi girman abin da wannan surar tafi mai da hankali a kansa ma'ana wahdaniyar Allah subhanahu wata'ala ɗayantakar Allah subhanahu wata'ala da kuma turo manzanni da Allah maɗaukakin sarki ya rinka yi daga wannan al'umma zuwa ga wannan al'umma idan wannan al'umma suka wuce Allah subhanahu wataala ya biyo bayan al'ummar da wani manzo idan shi ma ya wuce a biyo bayansa da wani manzon haka Allah madaukakin sarki duk domin me dan a yanke mutane hanzari kada mutane suke ba a turo musu kowa ba sannan Allah sannan wannan sura har yanzu tana bayani game da tashin alkiyama da kuma sakamakon da mutane za su karba ko a hannun dama ko a hannun hagu sannan kuma a har yanzu surar ta mai da hankali kusan mafi a girman abin da ta fi mai da hankali akan sa bayan tauhidi shine bayani akan almishna shine jarabawa yadda Allah madaukakin sarki ke jarraban mutane ba a barin mutane sasakai mutum ba zai ce yayi imani ba Allah maɗaukakin sarki kawai ya rabu da shi haka kawai babu jarabawa a'a lalle ne sai an jarrabe ka shi sa sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo abin a dunkule da ya shiga cikin sura kuma sai rinka rarraba abin yana bayani akan annabawa wanda suka fi kowa girma da matsayi da tsada a wajensa yadda yake jarraba su kowanne annabi Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi kuma kowanne annabi Allah maɗaukakin sarki sai da ya jarrabe shi da irin tasa jarrabar dan kai da ni mu san cewa ba za mu zauna yin sa ba dole ne sai Allah ya jarrabe mu Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon cin jarrabawa lalle uwa mu sani cewa wannan sura ta al-ankabut an ambace ta ne da wannan suna ta al-ankabuti in aka ce al-ankabuti abin da ake nufi da shi shine mai gizo-gizo eh gizo-gizo ake nufi da gizo-gizo Allah maɗaukakin sarki ya buga wani misali ne a cikin surar da gizo-gizo shi sa sai aka ɗauki gizo-gizon aka ambaci surar da shi ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya ce masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya ka masalil ankabuti ittakhadhat baita misalin waɗanda suke kiran Allah madaukakin sarki ko suke kiran wani Allah madaukakin sarki a matsayin waliyai wanda za su jibince su wanda za su kawo musu amfani wanda za su tunkuɗe musu cutarwa wanda suke kiransu idan sun shiga cikin tashin hankali Allah ce kwatankwacinsu misalinsu kamar salil an kabuti kai ka ce misalin giza-giza ne ittakhazat baitan da ya irin gidan da yake rika sai Allah ce wa inna auhanal buyuti lallai mafi rauni mafi raunin gidaje daga cikin gidajen da ka sani labaitul an kabuti shine gidan giza-gizo ka kalli gidan giza-giza yadda yake lokacin da ruwa ya taso me zai kare masa babu lokacin da zafi ya zafi me zai kare masa babu lokacin da sanyi ya sanyi me zai kare masa babu lokacin da ake iska guguwa ko kura me zai kare masa babu to me amfanin gida kenan dama gida mutum yana shiga don ya kare shi daga dukan ruwan sama daga zafi na hunturu daga, daga, daga iska ta hunturu da zafi da, sanyi da sauran abubuwan da suke cutar da mutum to shi wannan gidan nasa babu abin da zai kare shi daga jikinsa to sai Allah madaukakin sarki ya buga wannan misali na wannan gida na gizo-gizo da wanda suke riƙon wani Allah a matsayin majibintansu yadda ka san gidan gizo-gizo ba zai amfana da shi komai ba to haka waɗancan da suke kiran wani Allah babu abin da za su iya amfanar da su kaiwa matuƙa kenan wajen buga misali ba za su cutar da su komai ba idan sun ƙibin su ba za su amfanar da su komai ba idan sun bi su babu ɗaya daga ciki to menene amfanin bin su kenan babu sai dai ma kuma babban bala'in shine sun haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani sun yi shirka Allah maɗaukakin sarki zai damƙe su da laifin shirka na tashin alkiyama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin wata ayar ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum ranar tashin alkiyama irin waɗanda kuke kira ɗin za su kafirce wa irin shirkar da kuke yi wala yunabbi'uka mithlu khabir to ƴan uwa wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya ambace ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambace ta da suratul ankabut saboda ambatan shi giza-gizan da ya zo a cikin ta lallai ɗan uwana masu albarka wannan sura ta fara ne da faɗin Allah maɗaukakin sarki alif lam mim al huruful muqatta'a eh huruful huruful muqatta'a harafan da ake ce musu huruful mabani harafan da ake gina kalmomi na larabci da su Allah maɗaukakin sarki yana kawo su ne ‘yan uwa a cikin alƙur'ani li'ijajin dan gajiyarwa ga waɗanda suke ƙalubalanta alƙur'ani ma'ana wannan harafai da kuke gani da alif da lamun da mimun su ne harafan da ake haɗa magana da su a haɗa kalma daga kalma a tashi magana da su da su ne kuma Allah maɗaukakin sarki yake magana a cikin alƙur'aninsa me zai hana in kun isa ya ku ƙuraisha makka ku ɗauki irin waɗannan harafai kuma ku haɗa ƙur'ani irin to shi sa za ku ga wasu surorin sai Allah madaukakin sarki ya buɗe su da me irin waɗannan harafai waɗanda ake ce musu huruful muqatta'a Allah madaukakin sarki ya ce ahsiban nasu ay yaqulu ay yutraku ay yaqulu amanna yanzu ƴan mutane suna tsammani suna zaton cewa ay yutraku za a kyale su sasakai ay yaqulu amanna dan kawai sun ce sun yi imani dan kawai mun ce mun yi imani sai Allah madaukakin sarki ya kyale mu wa hum la yabtanuna ba a jarrabe su ba kawai dan na ce na yi imani da baki harshe na ya furta na yi imani sai Allah ya kyale ni ba ciwon kai ba zazzabi ba mutuwar dan uwa ba talauci ba musiba ba annoba ba kaza ba kaza a'a wannan abun ba haka yake bane sai Allah madaukakin sarki ce laqad fatanna allazina min qablihim tabbas hakika Allah ce Musa Allah mun jarrabi al'ummomin da suke kafin su duk al'ummomin da suka wuce kafin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mutanensa an jajjarbe su da nau'in jarabobi kala-kala Allah maɗaukakin sarki ya ce fala ya alaman Allahu alladhina sadaqu Allah ya haka ne dan ya tantance ya gane su waye suke imani na gaske imanin da bayan ya faɗi da baki zuciya kuma ta ƙudirce shi gabbai sun aikata shi da gaske suke wala ya alaman alkazibina su waye kuma suke da imani ɗan jabu maganar su kawai ita iya fata bakin su ce kawai iya fata bakin su ce amma abin bai shiga cikin zuciyarsu ba idza ja'aka almunafiquna kenan qalu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibuna to su waye suke da irin wannan imani Allah madaukakin sarki yana yin haka ne dan ya tantance su waye suke da gaskiya a cikin imanin su su su kuma faɗa kawai suke da baki ba da gaske suke bane shi sa uwa a wannan gabar abinda za mu ɗauka a ciki shine lallai matsayinka na mutum ɗan adam da ka zo duniya musulmi ne kai ba musulmi ne kai ba ka yi imani ba kai imani ba dole ne wajibi ne sai ka haɗu da jarraba kala-kala tun daga rayuwarka har mutuwarka babu wani lokaci a cikin lokutan rayuwarka gaba ɗaya da za ka ce daga yau Allah maɗaukakin sarki ya daina jarraba ta babu babu shi kullum a cikin jarraba muke idan ka fita daga A sai ka tsallaka zuwa B idan ka fita daga B sai ka tsallaka zuwa C daga naka je Z shine ƙarshen rayuwarka kina sa ka a kabari amma babu lokacin da ɗan adam yake fita daga daga jarraba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ashaddu ashaddu nasi bala al-anbiya mafiya mutanen da suka fi kowanne mutane tsananin fuskantar jarraba da bala'i su ne annabawan Allah saboda sun fi imani saboda sun fi tsoron Allah sun fi taƙawa shi sa aka fi jarraba su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce sun mal'amsal fal'amsa sannan wanda yake kusa da su wajen imani da tsoron Allah sannan wanda yake kusa da su kowanne mutum ana jarrabarsa ne gwargwadon imaninsa idan akwai a cikin imanin mutum akwai ƙarfi Allah subhanahu wata'ala ya kalli zuciya ka ga akwai ƙarfi a cikin imaninka sai a jarrabe ka da jarraba mai tsanani dan zaka jure idan aga mutum kuma laɓa ne haka sai a jarrabe shi da wacce zai iya ɗauka kowanne mutum akan jarrabe shi ne gwargwadon imaninsa shi sa babban abin da ake bukata idan muka shiga jarraba ɗaiɗaikun mu ko ƙasa gaba ɗaya ko gari gaba ɗaya lalle ne mu kalla cewa dama can Allah maɗaukakin sarki ya kaddara sai ya jarrabe mu jarraba na ɗaya daga cikin abin da yake ɓangare ne na rayuwarmu ba mu isa mu ɓamɓare shi daga jikinmu ba za ta yi ba ‘yan uwana masu albarka wannan ayar ko kuma wannan sura ta ci gaba da bayani game da wani nau'in na mutane wanda suke tsammani cewa imani kalma ce kawai ta baki da ake faɗa saboda haka duk lokacin da suka yi imani idan wani bala'i ko musiba suka saukan musu sai ka ga suna neman juya baya sun fada cikin saban Allah wajen kokarin fita daga wannan bala'in da suke ciki wasu suna kokarin barin addinin ma gaba ɗaya su ridda saboda bala'in da suke ciki sai kaga suna sa wannan wannan bala'in da ya same su kai ka ce azabar Allah madaukakin sarki ce da zai musu alahira azabar Allah ce duk yadda za a yi mutum ya kubuta daga gare ta mutum yayi amma jarraba ta yau da kullun dole ne wata za ka iya bin wata hanyar ka fita wata kuma sai dai ka haƙuri Allah ya cire ka da kansa babu yadda za ka iya to amma akwai nau'in mutanen da idan suka shiga bala'i ba su iya haƙuri ba idan Allah jarrabe shi da talauci to da hanyar da zai bi ya fita daga talaucin nan shi a iya nasa gajeren tunanin zai bi ya yi sata ne ya fashi da makami ya yi kidnapping ne ya je ya saɓi Allah ne ya je kabari ya tono ran mutumin da yake an binne shi an sa shi a gidansa na ƙarshe ya tono shi ya yanki wani abu na jikinsa don ya je ya tsafe ya samu kuɗi duk zai bai yadda da wannan ba bai yadda da talauci ba a rayuwarsa haka wasu mutanen suke shi ne Allah maɗaukakin sarki a cikin wani sura yake ba mu labari cewa wa minan nasi mai yaqulu amanna billah daga cikin mutane akwai wanda suke faɗa da bakin su cewa mun yi imani da Allah fa idza udhiya fillahi duk lokacin da aka cutar da su a cikin lamarin Allah maɗaukakin sarki wani abu ya same su a cikin harka ta Allah maɗaukakin sarki ja'ala fitnatan nasi ka azabillah sai kaga suna sanya waɗannan wannan fitina da suka shiga fitinar da mutane suka yi musu talaucin da aka jefa su ciki bala'in da suke ciki kunci na rayuwa da suke ciki sai su rinka kallon wannan kai ka ce azabar Allah ce ta kan musu so da haka sai su kasa jurewa Allah ce wala in ja'a nasrun min rabbika amma duk lokacin da wata nasara wani taimako zo musu daga ubangijinsu la yaquluna inna kunna ma'akum sai su rinka cewa da musulmi amana tare da ku dama duk abin da ake tare make da ku ba mu kauce ba muna nan a tsaye kuma ƙarya suke lokacin da bala'in sun yazo sun kauce sun bar layi sun sauɗe daga hanya mai ya abudullah ala harfi fa in asabahu khairu nutma annabi wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dalika wal khusran al mubin Allah ce daga cikin mutane akwai masu bautar Allah madaukakin sarki a gefe me a gefe ya raba kafa kenan shi bai shigo can ciki ba kuma shi bai fita gaba ɗaya ba muna nan ba ma nan idan wani alkhairi ya same shi fa in asabahu khairun idan wani alkhairi ya same shi Allah ya bashi arziki Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi mukami Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi wadata idma annabihi sai ga ya nutsu da wannan abin yana munna yana farin ciki yana kafafa mutane shi fa na musamman ne Allah ya zabe shi ya bashi wani abu amma duk lokacin da wani bala'i ko fitina Allah ya jarrabe shi ya ɗan kautar da wannan ni'imar da ya masa ya janye masa tattalin arziki talauci ya kan masa rashin lafiya ta kama wani nasa wani ibtila'i ya same shi wata asara to sai ga in qalaba ala waji sai ga yana kokarin juyawa akan fuskarsa sai Allah ce kaga irin waɗannan khasirar duniya wal akhirah sun yi asara duniyarsu da lahirarsu Allah kiyaye mu Allah ce zalika huwal khusranul mubin lalle wannan shine asara mabayyaniya in uwana masu albarka zaka ga mutum ya ce maka yayi imani amma inda ake tantance mai imani na gaskiya lokacin bala'i ba ka gane waye yake da gaske wallahi sai bala'i ya samu mutum idan rashin lafiya ya samu nasa to a lokacin zaka gane ya yake sai haƙuri ya san Allah ne ya ɗora kuma shine mai yayewa ya nemi magani ta hanyar da ya kamata a'a sai kaga yana biye-biye ina za a je a samu magani a tafi Nijar a tafi tsakuwa a tafi ina ne duk inda yake akwai wani kasar mun boka arne sai an tafi wajensa tambaya yake ina za a samu wani malami na musamman da zai iya warkar da dan uwansa ko zai warkar da kansa ba zai iya haƙuri ba to ana ake gane mai imani lokacin da yake cikin wadata ya yadda Allah ne mai bayarwa kuma ya amince amma lokacin da Allah ya jarrabe shi sai ya rinka tunanin hannu aka sa masa lalle wasu sun sa masa hannu jifansa aka yi kaza aka yi masa binne aka yi masa sai ya ta dora laifuffukan akan mutane ba zai iya jurewa ba so da sai ya rinka neman hanyar da zai bi domin waye warware jifan da aka yi masa in dai jifa an riga an same ka ta ji aka warware sai ka je a maka magani an jefo ka an same ka ba an same ka ba an ji maka ciwon da za a ji maka to ta za a warware sai dai ka nemi magani ka sa shi ne kawai maganin me maganin shi ne ka koma ga Allah maɗaukakin sarki amma wallahi babu wani boka da isa ya maka da kaddara da Allah ya riga ya kaddara maka ita yan uwa daga cikin mutane akwai wannan wanda surar ta bayyana mana kamar yadda muka ji yan uwa Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwa na masu albarka wannan surar ba ta yi ƙasa a guya ba ta ci gaba da bayani game da lallai ne ƴaƴaye su bi iyayensu wa wasainal insana biwalidaihi husnan Allah maɗaukin sarki ce mun yi wa ɗan adam mun yi wa mutum wasiyyaci aka ce alwasiyatu shine al'amrul mu'akkad umarnin da aka ƙarfafa shi aka ƙarfafa shi mai ƙarfi shine alwasiya mun yi umarni umarni mai ƙarfi ga mutum game da me yayi wa iyayensa biyayya ya kyautata musu aya ta ci gaba da cewa wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun idan waɗannan iyayen naka suka neme ka suka yi jayayya da kai suka yi fito na fito da kai akan ka jingina wa Allah kishiya ka bar addini kai shirka Allah ya ce to anan wajen fala tutihuma ba za ka yi musu biyayya a lokacin ba amma Allah madaukakin sarki ce ilayya marji'ukum lallai makoma gaba ɗaya a wajena take tawace wajena za ku dawo fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'maluna zan ba ku labari akan abin da ku kasance kuna aikatawa suratul luqman ta ƙara bayani akan irin wannan abin da suratul ankabuti ta kawo shine wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tutima sai Allah ce ma sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi sabila man anaba ilayya Allah ce ko da iyayenka sun ce kai shirka ba za ka yi musu biyayya ba amma za ka zage su ne za ka ci mutuncin su ne za ka yi musu tsaki ne duk ba za ka yi wannan ba in kai wannan ko da a ce arna ne ka saba Allah akan su Allah ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka kyautata musu kai kyakkyawan zama da su a duniya gwargwadon iyawarka iyaye ko da ba musulmi ba ne ba a yi musu abin da bai kamata ba wannan haƙƙi na biyayya yana kanka dole sai ka bi su saboda mahaifi shi ya ɗawainiya a kanka ya tsaya a kanka ya saba maka duk abin da kake bukata mahaifiya kuma ta ɗauki ɗawainiya ka tun kana ciki har ka fito take renanka take riri taka babu wanda yake jin tausayin ka yake son ka kamar ita lalle waɗannan mutane masu girma ne lalle ya cancanta a musu biyayya lalle ya cancanta a musu addu'a lalle ya cancanta a faranta musu rai duk abin da aka san zai faranta musu rai a aikata shi duk abin da aka san ba sa so su guje shi yan uwana masu albarka na sha mai cewa iyayenka ba sai sun fito sun maka mugun baki ba ba sai sun fito sun tsine maka albarka ba wallahi ya kasance in suka tuno ka suna jin haushi kadai ya ishe ka bala'i da masifa ya kasance duk dan da mahaifinsa zai tuno shi ya ji babu daɗi ba shi da aiki sai jawo masa magana ba shi da aiki sai ɗauko masa abin da ya fi ƙarfinsa ba shi da aiki sai yin abin da ba daidai ba yanzu in ya tuno shawushe yake ji to wannan mutum yake yi rayuwarsa laifi ne da Allah maɗaukakin sarki baya bari sai ka ji lahira wallahi tun a duniya Allah yake jarrabar ka je ka binciki rayuwarka kayi kayi rayuwarka ta ci gaba ta ki ci gaba ga wancan abin ka ɗauko ya kwace wannan kasuwancin ka shiga ya lalace makarantar ka fara an aure ne da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa duk mutumin da ke bakanta wa iyayensa ƴan uwa Allah madaukakin sarki baya barin sai an je lahira tun a duniya Allah yake saka masa Allah madaukakin sarki ya samu dace ƴan uwana masu albarka wannan sura mai albarka ta ci gaba da bayani game da irin annabawa da Allah subhanahu wataala ya aiko wani na bin wani kuma kowanne annabi Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da mutanensa ta hanyar ƙaryata shi ta hanyar ƙoƙarin kashe shi ta hanyar jifa da wurgi da abin da ya zo musu da shi wasu annabawa an yi ƙoƙarin kashe su wasu ma an kashe su ɗin wasu kuma an yi a taimutin ɗin a kashe su ɗin kuma Allah maɗaukakin sarki tseratar da su saboda me dan a lallashi manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a nuna masa wannan hanyar da kake kanta ita ce hanyar da ƴan uwanka annabawa suka biyo ga irin abin da suka ji ga irin abin da suka fuskanta kai ma kai haƙuri ya sula kai ne da nasara shi ne abin da ayoyin suke nuna mana kamar da na gaya muku jarraba ce da Allah maɗaukakin sarki yake wa yake wa bayinsa Allah maɗaukakin sarki ya fara da kawo mana kissar annabi Nuh alaihi salam ma'ana manzo na farko kenan da Allah maɗaukakin sarki ya fara turo shi ban ƙasa annabi Nuh alaihi salam wannan sura ta yi mana bayani cewa ya tsaya yana kiran mutanensa shekarun da'awa kaɗai shekara dubu ɗaya ba hamsin shekara ɗari tara da hamsin babu abin da yake a wannan shekarar sai cewa ku ba Allah ku daina bautar gumaka fa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra aka samu manyan suna ce musu yanzu ku bi waɗannan allolin naku akan abin da Nuhu yake kiran ku kada ku wannan gangancin yan uwa shekara ɗari tara da hamsin annabi nu yana kiran mutane amma daga ƙarshe sai Allah maɗaukakin sarki ya tattara wannan shekara ɗari tara da hamsin ɗin sai ya ce fama amana ma'ahu illa qalil fama amana ma'ahu illa qalil babu wanda ya imani da annabi nu sai ƴan kaɗan ƴan kaɗan shekara nawa ɗari tara da hamsin shekarar da'awa kawai yan uwa abinda za mu ɗauka a nan a matsayinka na mai da'awa ko a matsayinka na mai ƙoƙarin shiryar da wasu mutane kaka ce yanzu na fara yanzu nake so mutane su shiryu lallai wani abin da yake yi dinnan dole sai na ga ya daina yanzu innaka la tahdi man ahbabta haka Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kai manzon Allah ne a wajen Allah amma Allah ya ce da manzon Allah ya rasulullah baka shiryar da wanda kaga dama walakin Allah ya hadi mai yasha Allah shi yake shiryar da wanda yake so wanda ya ga dama to da ni da kai idan maga an ana abin da ba dace ba da hanyar da ya kamata mu bi kada mu kasa a gwiwa kada mu gajiya mu tai har sai mun ga inda karfin mu ya kare amma kada na ce gobe nake so a daina jibi nake so a daina gata nake so a daina wannan ba a hannun ka yake ba a hannun me duka yake me yake hannunka kai kai fa inna ma alayka albalag wa alaina alhisab isarwa ce a hannunka annabi nu yayi shekara 950 yana da'awa amma mutane kaɗan ne suka imani da shi ina sauran suke ina sauran suna nan ba su imani da shi ba yan uwana masu albarka Allah madaukakin sarki ya tsallaka kissar annabi Ibrahim wa Ibrahim id qala liqaumihi ibudullaha wattaqu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamuna إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا فاعبدوه واشكروا لا إليه ترجعون haka annabi ibrahim ya rinka kiran mutanensa ya ce waɗannan abubuwan da kuke bautatawa ƙarya ce da aka ƙirƙira ba za su yi amfani da ku komai ba ku bauta Allah maɗaukin sarki yana tai musu babu irin mujadala da jayayya da kai kawo da annabi ibrahim bai da mutanensa ba akan su daina bautar gumaka amma ƙarshe me ya raddin su fama kana jawaba qaumihi illa an qalu qutuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah minan nar ƙarshe abin da suka saka wa Annabi Ibrahim da shi shine ku kashe shi ko ku kona shi inda kun kasance ku masu kare allolinku ne suka ce qalubnu lahu bunyanan fa alquhu bil jahim ƙarshe suka yanke shawarar cewa ku je ku gina katon waje ku hura wuta ku jefa shi a ciki ya mutu kuwa ya huta haka suka yi kuwa suka ɗauki annabi ibrahim alaihi salam suka jefa shi cikin wuta kafin ya dira allah maɗaukakin sarki ce ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alnahum al-akhsarina allah ya ce ya ke wuta zama sanyi sanyi mai aminci ga annabi ibrahim allah ya ce sun so sun nufaci kaidi mai tsanani a kansa amma sai suka kasance su ne a sararru ya kai dan uwa mai da'awa wannan wa'azi ne akan ka duk lokacin da kake da'awa wallahi in daga cikin kake sai Allah ya taimake ka in dai daga cikin kake kada ka gajiya karshe kai ne da nasara ai maka sharri ai maka kazafi a kai ka police station kada ka gajiya karshe wa inna jundana lahumul ghalibuna karshe kai ne da mai nasara kada ka gajiya rinka hararo irin wannan kissar ta annabi Ibrahim alaihi salam yan uwana masu albarka Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da bamu bayani game da annabin Allah Lut alaihi salam annabin Allah Lut alaihi salam shi ne ya haɗu da mutanen da suke tabajjuji suke ƙafafa da saɓan Allah da fasikanci da luwaku namiji ya nemi namiji al'adar zunubin da tun da Allah halicci duniya ba a taɓa yi ba sai akan mutanen annabi Lut ba a taɓa yin irinta ba sai akan su saboda ƙazanta ɗabi'a ma ta guji wannan ƙazantar ɗabi'a ta ɗan adam ta gujewa ta ƙi wannan ƙazantar su suka fara yi shi sa ya ce musu wa lutan id qala li qaumihi innakum la ta'tuna al fahishata ma sabaqakum biha min ahad min al alamin babu wanda ya taba rigaya ku a ciki a cikin mutane babu a innakum la ta'tuna ar rijala kun kasance kuna zakkewa mazaje wucewa wa ta'tuna fi nadikum al munkar sannan kuma duk wani gurin zama kuna zuwa da munkari abin da ba a so ku duba laifi kan laifi ga fashi da makami ga kulob kulob da suke yin abin da ba daidai ba ga kuma luwaɗi dukansu annabi lutu alaihi salam ya yi musu wa'azi ya ce idan dole sha'awa kuke ji ga mata ga matan al'ummata ku zo ku aure su dan Allah ku daina wannan muguwar aqidar suka ce masa wa innaka la ta'lamu ma nuridu eh kai ka san ma lana min banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ahlul suka ce kai ka san ba mu da buƙatar waɗannan mataye kai ka san abin da muke nufi su rashin mutunci kawai suke so shine namiji zake wa namiji haka annabi lutu babu yadda ya da su suka ci gaba da abin da suke haka annabi shu'aib alaihi salam Allah madaukakin sarki ya koro mana kisarsa bayan annabi lutu shi kuma ya game da mutanen da suke tauye mudu eh tauye mudu shine idan za su auna wa mutane abu sai su tauye mudu shi ma ya musu wa'azi akan abin suka ki dukkanin waɗannan al'ummomi ‘yan uwa dukkanin su gaba ɗaya bayan Allah ya kawo adawa a dunkule wa adan wa samuda wa qatta bayna lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malan fasaddahum an as-sabili fahum mustabsirina wa qaruna wa fir'auna wa haman wannan duk Allah sai ya kawo su a dunkule dukkanin su gaba ɗaya sai Allah ya tattara sai ce fa kullan akhadna bi dhanbi dukkanin su da muka tura musu annabawa suka bijire suka ki karbar sabon annabawa Allah ya ce kowa mun rike shi da gwargwadon zulubin da yayi fa minhum man arsalna alaihi hasiba daga cikinsu akwai wanda muka turo masa da me da iska e iska kamar iska bakarariya da aka turo wa mutanen adawa wa adun iz arsalna alaihim ar-riha al-aqim ma tadharu min shay'in atat alaihi illa ja'alatu karramim haka Allah madaukakin sarki ya turo musu da iskar da ta rinka daga su tana sama da su sannan ta fada su da ƙasa mutane ne masu girma allati lam yukhlaq mithluha ba a taba halitta mutane masu girman su ba amma idan iska ta zo da yake iska ce rabbani daga Allah madaukakin sarki in ta daga sai ta fada da ƙasa ka ta rinƙa musu Allah ce daga cikin su akwai wanda muka halakar da iska wa minhum man akhadhatu sayha daga cikin su akwai wanda muka halakar da su dame da tsawa kamar samudawa su kuma da tsawa aka halakar da su kamar samudawa su Allah madaukakin sarki ya halakar da su ne da tsawa wa minhum man khasafna bihi al-ard daga cikin su akwai wanda muka rufta ƙasa da shi kamar wa kenan kamar a ƙaruna da mutanensa ƙaruna mutum ne mai dukiya da yawa Allah ɗagawa saboda abin da ya mallaka na dukiya yana cikin tafiya Allah yawa ƙasa tsawa ta tsage ya shiga ciki yana tafiya a cikin ta har zuwa tashin alkiyama ƙaruna kenan Allah madaukakin sarki cewa minnu man agharaqna daga cikin sa akwai wanda muka dilmiyar da su a cikin ruwa kamar mutanen annabi nuhu alaihi salam da mutanen fir'auna da shi kansa fir'auna duk Allah madaukakin sarki ya halakar da su ne a cikin ruwa da ƙarshe sai Allah ya ce fama kana Allahu liyadhlimahu lalle Allah madaukakin sarki bai kasance mai zalunta su ba walakin kanu anfusahum yadhlimuna amma dai su sun kasance masu zalunta kawukan su ne yan uwa kamar yadda kuka ji suratul ankabut sura ce mai ayoyi da yawa amma mun dan shiga ciki ne mun zakulo abinda lokaci zai iya ba mu dama mu zakulo kawai Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka dauka daga cikin ta ɗan uwana masu albarka a gurguje jan hankali shine lallai akwai buƙatar ƴan uwa musulmi su sanya ƴan uwan mu na ƙasar Nijar a cikin addu'o'in su na alkhairi lallai bai kamata a ce wani abu irin wannan na bala'i ya tinkaro ƙasa ta musulmi irin Nijar gadan-gadan ya kasance mun manta da su gaba ɗaya harkokin mu muke ba mafi karancin abin da zaka yi dan uwanka musulmi a matsayinsa na dan uwanka shine ka taya shi da addu'a bala'in da ya tunkaro shi Allah maɗaukakin sarki ya ije masa shi wato ƴan uwa guguwa ce wato guguwa ce mai ƙarfin da ta taso wallahi Allah ne kaɗai san inda za ta tsaya gaba ɗaya hankalin baya zuwa ku kalli abin da kyau an zo an yi juyin mulki juyin mulkin da aka yi gaba ɗaya iya ƴan jihar Nijar ne kaɗai sojojin ƴan Nijar ne shugaban da aka tumɓuke ɗan ɗan ina ne ɗan Nijar ne shi ma sannan wannan juyin mulkin da aka yi aka kashe ba aka kashe kowa ba shine amsa amma yanzu ku kalla ECOWAS sun ce sun ba wa sojojin Nijar kwana bakwai, ko dai su mai da mulki hannun farar hula, ko kuma jihohin ƙasashen ECOWAS gaba ɗaya za su haɗu zo su kawar da sojojin Nijar ta ƙarfin tsiya. Kun ga bala'i na farko kenan ko? A lokacin da su kuma ƙasashen da aka yi juyin mulki a cikinsu na Afirka, kamar Mali, kamar Gini, kamar Burkina, da wasu daga cikin ƙasashen Turai ma da suke tallafa musu, su kuma sun ce in dai waɗannan suka shigo su ma za su shigo, bai kake tsammani zai faru. wancan kamar yadda na gaya muku ba a zubar da jinin kowa ba yanzu mutanen Nijar suna ta harkokinsu amma me kake tsammani idan aka fara wannan yanzu kai kana tsammani da kake da kake Najeriya zaka tsira ne shi sa idan bala'i ya to ya to ƴan uwa mu rinka kallon sa da kyau wallahi ƴan uwa ko ka sani ko baka sani ba ko ka yadda ko baka yadda ba akwai da sisa a cikin wannan abu wannan yankin namu yana ɗaya daga cikin yankin da yafi ko ina musulmi a Afirka gaba ɗaya wannan wannan kasashen da muka ambata me ake so yanzu a zo a haɗa mu duk muka kashe junanmu shi kenan su kuma suna ta shi irin wannan juye-juyen mulki me yasa ba a yin sani a ƙasar turai wai me yasa sai ana me yasa ba a irin waɗannan haɗa yaƙoƙin da ake a ƙasashen turai irin waɗannan sai ana to shi sa lallai mu yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kawar da wannan abu Allah maɗaukakin sarki abin da aka yi na juyin mulkin nan ya tsaya a haka amma duk wani yaƙi wallahi ba alheri bane ƴan uwa اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح